في تأثير هذا الأسلوب daga cikin abin da zai ƙara tasirin shi al-uslub al-khitabi manzalat al-khatib matsayin shi ne hudba din idan yana da matsayi fi nufus sami'ihi a cikin zukatan wanda suke sauraron shi wa quwwatu arzuhi da karfin baje kolin dalilansa wa sutu'i hujjatihi da bayyanar hujja a sarari da ya kawo hujjar za a ji ta dace da abin da yake so wa nabaratu sautihi da rugujin sautinsa wa husnul ilqaihi da kyakkyawan yadda yake jefa kalmomi din wa muhkam isharatihi da kuma kyakkyawan isharar dinsa wato hutuba abin da kuke bukata ko usulul istifabi abin da suke lura da shi na farko kana da fasahar harshe ka san kalmomi da dama da ma'anar da kake so ka faɗa kuma ka san hanyoyin gamsar da mutum hujjojin da za kawo to duk bayan ka tara wannan to ya zanto wato kana da sum'a tayyibatin nas wato mutane suna dan ganin ka da kima domin komai da ka tara nan kalmomi in mutane ba sa ganin ka da kima kalmomi da su tafi da su dalla shirbe kawai ki yana da ka dalla yana kare da Allah mu tashi ana idan ba ta ganin ka da kima shi yasa mutum yana dan tarihi mai kyau na rayuwa da mutane haka ba ta aka yi fi dukkan mutanen zamanin su kirki ba wannan sai annabi ne yake da wannan matsayin amma cikin mutanen da kai zamani da su kuma kuke tare da su kuke gogayya idan an kasa su kashi ɗari to ya kasance saba'in daga cikin su kafin su kirki kila akwai kashi goma ko ashirin wanda kai da su kirkin ku ɗaya kashi goma ko sun ji kake to idan mutum ya wannan ya ci nasara a fagen da'awa ba wai sharadi bane mai fi kowa kirki ba zai yi ba don da shi ba masu yi bane ba annabi ne mai fi kowa kirki amma a samu ana kalla kaso masu ya yawa kafin kirki ko da kana da waɗansu kasawar ka ta wani bangare to idan an zo an bincika sauran wanda za su ce ka kasa din to a samu kafin kirki kamar saba'in cikin ɗari kamar yadda na faɗa sannan kuma kashi ashirin kuma kuna kunnan doki kai da su kirkin kuɗa kila kashi goma kuma sun fi ka kirki ko kashi goma kuna kunnan doki kashi ashirin sun fi ka kirki sun fi ka takawa sun fi ka wani abu amma dai sauran waɗancan taron yiwu kai kuma kafin su kirki to shi kenan ka cinye to kana da wannan matsayin a cikin zukata na a saurare ka kenan an gane ko domin idan zanto idan an kasa su kashi ɗari zai zanto saba'in sun fi ka kirki daga ciki kashi goma kun yi kunnan doki kafa kashi ashirin to wannan zai wahala kai magana ta tasiri ina fata an fahimta to kaga dan gurin kenan dole wanda yake son ya zama khatib ya lura da wannan nahiya din wato manzilatul khatib fi nufus samihi wa quwwatu ardihi wa sawtu hujjati wa nabaratu sawti nabaratu sawt shi kuma halitta ne yadda rugujin sautin sai kira ko wanda yake da babban sauti wanda yake da da huduma ko wanda yake sautin sa dan kankane ne to zaka samu ko da yayi huduma dai ba da tasirin da wanda yake da babban sauti zai wa muhkam isharati a cikin huduma akwai ishara kar sai kadan kace yawa kuma ya danganci me zaka faɗa gurgurdan isharar da zaka yi wato dai ishara din ai nau'i ne na zance ba a san kai kadan ba a san ta yawa to wannan kuma gaskiya fanni ne yau da gobe ne za ta sa ka ji kana yin maganar ishara din ta dace wani zai ta ishara amma gefe ɗaya zai ta kallo kaga yan nan wajen ba ruwan shi saboda haka bai an karɓar yoyo sai ka suna ba wani kuma zai yi nan wurin ya yi nan wurin ya yi nan wurin haka duk ko ina ya nashafa gaba ɗaya ta fatul masjid wato idan ya kallo nan gurin sai ku ɗauka ko kaɗai kiwa magana ba ruwanki da sauran idan ya wayo haka idan ya wata isharar na haka akwai lokacin da maganar sannan kawai ya fi tarkiji a kai amma isharar hannun dama za ta gamsar da nan ko da bai kalle su ba ta hannun hagu ta gamsar da nan gurin ina fata an fahimta fanni ne ko shakka babu wato kamar da na faɗa fanni ne yana buƙatar na farko karanta hudubobi irin wanda zamu ga waɗansu daga cikin sunan gurin sannan kuma karanta tarihi irin hudubobi irin zamu gani nan gaba suna da yawa irin na su Ali bin Abi Talib su Hajjaj bin Yusuf a sakafe su in tun lokacin jahiliya ne irin hudubobin kusu bin Sa'ida wato hudubobi ne waɗanda suke hanya jiddan zaka kalmomi jumlolin ma da suke amfani da su wato kamar zababbu ne su suna da tasiri kwarai da gaske ومن أظهر ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرميل ويحسن فيه أن تتعاقب ويحسن فيه ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار وأن تكون مواطنا لوقت فيه قوية شافية للنفس شافية للنفس.
للنفس وللخيل أن ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب yana daga mafi bayyanan abinda ya fifita wannan uslubi ko ya bambanta shi da sauran asalib at takrar wato mai ta kalma wannan lokaci ka faɗi kalma ka mai ta ko da aya ce ka faɗe ta ka mai ta ko da hadisi ne ka faɗe shi ko ba ka mai ta ayar gaba ɗaya ba amma daidai duk da ta tafi muhalli shahid ka mai ta ta so biyu to wannan yana da tasiri a cikin zuciyar mai saurari wato ba wai kowace kalma ce ka faɗa za ka yi ta mai ta wata daga farkon hudu ba a ƙarshe a waɗansu waɗansu ɗaiɗaikun kalmomi wanda suka shafi eh suna da wani waƙa'i a cikin zuciyar mai saurari su ne mutum zai maimaita shi ne a takrar wasu ibadar mutaradifat da yin amfani da kalmomi al-mutaradifat wato wannan kalmar ma'anarta tsaye da wannan ko tana fassara wannan kamar ka ce as-suja al-kamiyyu al-basir bal huwa al-batlu aynuhu kaga nan wurin ya zama kamar بل ان الادرابيه في اما آه ليس ادراج بطاني بل ادراج انتقالي فكانك انتقلت من السجاع والكذا وكذا كان يدوى البطل to wannan istimal mutaradifat yana da tasiri kwarai da gaske to nan gurin inda mutum zai gwanan zai gwanance wajen istimal mutaradifat shine idan mutum yana yawan karanta littafan jahiz jahiz bayo ne akan wannan usul jahiz amr ibn usman jahiz ba in dai mutum yana adam ma bai san jahiz ba to shikenan sai dai kuma na da akwai littafin sana akwai littafin sa alhayawan na da kuma albayan wa tabir ban sani ba amma dai littafin zahir imma ne a adam usulubi ne wato mai ban kai kwarai da gaske haka yake shi yasa suka ce idan kana son balaga gaba ɗaya tana cikin littafin albayan wa tabayyun amma bai mata babi ba sai dai ka kotsa cikin rubutu ka rika dauko ta daidai a hankali yadda yake da wa wani yana cikin wani abu zai fita wani abu yana da istidraji to amma abin da zai ganin da shi wajen usulubi usulubin magana sai na da daɗi sosai da sosai ƙwararre ne wajen iya magana na'am yace wannan shine mizat wa daga cikin mizat din sakin nan takrar wasu imanin mutaradifat wa darbul amsal da buga misali wa ikhtiyarul kalimati jazla da zaben kalmomi masu gwabi ba siraran kalmomi masu kauri masu gwabi zatin ramin wanda suke da kogi kalmomin da suke da kogi idan an ji su wa yahsulu fihi an tata'aqaba durub at-ta'bir yana da kyau a uslub al-khitabi an tata'aqaba durub at-ta'bir kala kalan ta'biri su juna su rinka bin juna daga wannan uslub daga daga wannan ta'birin zuwa wannan bil ikhbarin ila istifhamin ila ta'ajjubin ila istinkar kana kamar ba da labari sai kawai ka rike ka koma tambaya daga nan sai ka rike ka koma mamakin abin da ya faru daga nan gurin ka koma zuwa ga inkarin abin da ya faru to kaga an taratan shi ala wasiratul wahida wa inna ma ta'ti bi ta'abir mukhtalifa wa ta'biri daban-daban kamar yadda muka misali mu gani wa an takuna mawatin alwaqf fihi qawiyatan shafatan lin-nafs duk inda zaka yi waqafi ya to mai saurare da ba ya zira wata kalma ya san wannan jumlar ta cika shi da kansa da haka lokacin da zaka tirata wani sabon zance ne in ko har numfashin ka ya yanke to kai wata alama cikin sauti da za a gane ba wajen tsaya bane ba inni uridu an adriba amsalatan ala zalik kaga ala zalik din ba shine wakafin ba wa hiya kathiratun la tu'addu wa la tuhsa kai kai wakaf min zalik awwalan kaza kidan fata baita amma uridu an adriba amsalatan kathiratan ala zalika wa hiya ba ba ba ba a ji daga sautin ma kana isar da saku sautin kanshi sako yake isarwa dagawar shi kasan shi tsakatsakiyar shi da yana da abin nan yana da tasiri wajen shi ne saurari wa anta kuna mawatin lokaci shi ne kawai ta shafe ta linnas sai ce ne ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامله عليها yana daga cikin mafi kyawun misali a irin wannan uslubi da ake kira al-uslub al-khitabi khutbatu ali ibn abi talib wato khutba ta ali ibn abi talib rabi al-khulafa ar-rashidin lamma agara sufyan ibn auf al-asadi yayin da wani mutum da ake kira sufyan ibn auf al-asadi wanda yake asalin sa daga cikin banu gamit wata kabila ce a yaman wato yayin da shi wannan mutum ya kawo hari alal anbar wato a garin ambar an gane ko wani gari ne da ke dab da teku gabar teku yawancin mutum ya zo kawo hari garin ambar wa qatala amilahu alaiha ya kashe gwamnan ali bin abi talib a garin kaga ba garin ta'addanci wani wato ya ta'addanci a garin ya kashe gwamnan garin to ali bin abi talib yana kufa ko ne iraki sai ya ji bayanin abin da ya faru sai sai هذا أخو غامد أخو غامد قد بلغت خير من أنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مساربها وقتل
وقتل منكم رجالا صالحين وقتل منكم رجالا صالحين وقد بلغني أن رجلا منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها, حجلها وصلبها ورعاتها ثم انصرفوا واخرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم فلو أن رجلا مسلما مات من بعد من بعد هذا أسفا ما كان به مليما بل كان عندي جديرا فوا عجبا من جد هؤلاء في باطنهم وقتلكم عن حسكم فقبعا لكم حين صرتم غردا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون
to ku duba waɗannan kalmomi da yayi amfani da su yace hadha akhu ghamid qad balagat khayluhu al-anbar wa qatala hassan al-bakari wa azala khaylakum am masaliha wa qatala minkum rijalan salihin wa qad balagani أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع جدلها وقلبها ورئاتها ثم انصرفوا وتريد ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا فوا أدبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم فقبح لكم حين صرتم غربا يرمى يغار عليكم ولا تزورون وتغزون ولا تغزون ويؤتى الله وترضون kada yi usulubi na wannan haza aku gamid wato wannan gashi nan danka jira gamid ne ba kada balagar khailu al anbar dawakin sa har sun iso garin anbar kamar ka ci ga ka tafa nan har sun je kura ma'ana sun gama da zariya sun gama da ina ba haka bane ba kamar ka misali ke wa qatala hassan al bakari ya kashe hassan al bakari gwamnan mu da ke can wa azana khailakum an masalihiha ya kawar da dawakinku daga inda suka ja daga shine masalihi a wurin da suka ja daga wato dan tsaron iyakar kasa kenan wa qatala minkum rijalan salihin ya kashe muku salihan mutane na gari yace wa qad balagani labari ma ya zo gare ni annar rajula minkum za ka ga mutum daga cikin su kana yadkhulu ala al-mar'ati al-muslima zai shiga daki ko gida da mace musulma take wal ukhra al-mu'ahida ko wata kafira ta amana a garin mu tana karkashin kariyar mu fa yanzu hijlaha wato ya cire abin nan dinta munduwarta da ke da take kafarta shine hijil wa kulbaha ya cire warwaranta wa ri'asaha ya cire dan kunnanta duk a matsayin ganima wato kaga sai motsa laraba abin da ya fada musu dan balarabe wajen kishi a to in dai aka ce har an shiga hurumin matarsa to kuma sai duk abin da ya fare faru yasa ko mutanen kwarai shawar da za su je yakin badar ai da mata suka tafi da mata suka tafi kuma matan suka yi sahu a bayan jarumai idan mutum ya kamar zai gudu sai mace ta cire gashin kanta ta girgiza gashin kanta haka abin nufi wannan gashin mai kyalli yanzu zai zama ganimar abokin adawa in zo ga wannan gashin sai ya kwana sun man sarrafa wasirin yace sannan suka juya suka tafi wasirina cikakku ko adadi ɗaya bai ragu ba cikin su ba kike kowa ba suka juya kawai suka tafiya su ma na da rajulan minhum kalmun ba wani mutum ɗaya da rauni ya same shi kalm rauni wala urika lahum damun ba a malalar da jinin kowa cikin su ba falau anna rajulan musliman mata min ba'di hadha asafan inda za a ce wani musulmi zai mutu sanadiyar jin wannan labarin asafan saboda bakin ciki ma kana bihi maluman da zama abin zargi ba wurina bal kana indi jadiran a wuri na abin da ya cancanta in ji musu da bakin ciki yace fa wa ajaban min jiddi haula fi batlihim mu mamakin waɗancan mutane yadda suke kwazo a cikin barnasu wa fasalikum an hikikum da ragwancin ku akan gaskiyar ku fa kubhan lakum furda ku hina sirtum gardan yurba yayin da kuka zanto abin da ake saiti a harba wato algharb shine abin da ake yin saiti wajen koyon harbi ko ka zama wani abin harbi kai kowa zai koyi harbi a jikinku ku yuzaru alaikum wala tadurun a kawo muku farmaki ko ba ku kai farmaki wa tuzawun wala tadurun a yake ku ko ba ku yakar kowa wa yu'fa Allahu wa tardawn a sabawa Allah kuma ku ku yadda kana gani abinda kawai yake nan sai ya sauka saboda lokacin wanda yake magana da su ya san cewa yake magana da su wannan hudubar ɗin kawai duk ta motsa su gaba ɗaya kawai ta kuma yana daga cikin gumin hudubar wani lokacin idan za su yi irin wannan hudubar wato sai ya faro zance na cikin kawai sai ya fashe da kuka sai ya sauka to a lokacin fa duk wani namiji jikinsa a tsabe yake kai zai yake shi a tafi bai karasa zancen ba ya faro wato irin abin ma ya fi karfa ya kidaya kawai sai ya sike ya dauke wuta kawai sai ya fashe da kuka sai ya sauka da nan mutum haka suke sai ce fanzur كيف تدرج ابن ابي طالب الى اثاره في الشعور إثارة شعور في اثاره شعور سامعيه حتى وصل الى القمه فانه اخبرهم بغزو الانبار اولا yace duba ka ga yadda Ali bin Abi Talib tadarraj ya bi daraja daraja mataki mataki akan ce tadarraja fi kaza bi ma'ana akra sai a darajatan darajatan ka duba ka ga yadda Ali bin Abi Talib ya dauki abu abu ta ga mata- mataki mataki fi isarati shu'uri sami'ihi wajen motsa wato jin masu sauraron shi hatta wasu ila al-qimma har sai da su kololuwa ta motsa su da hargitsa su fa innahu fa innahu akhbarahum bi ghazwil anbari awwalan na farko dai ba su labarin fa an zo an yaƙi garin ambar ko ta aka yi an yaƙi garin sun musulmi suna ganin ya isa raini ثم بقتل عامله sannan kuma an kasa garin sa a garin kaga wani abu na dutse ne shi ma wanda zai sa a ƙara jin haushi وأن ذلك لم يكف سفيان بن عوف فأعمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم wa anna zalika lam yakuffa sufyan bin auf wannan din kadai bai sa sufyan bin auf ya tsaya ba fa azma da suyufa fi nuhuri kathirin min rijalihim wa ahlihim yazo zare takobin sa yayi ta kashe da yawa daga cikin salihan bayi na mutanen garin mazajen garin da yan garin ka ganin gurin wani abu ne guda abu guda uku ya faɗa masa kenan kawo hari garin ma ko da ba a ce an kashe kowa ba za ka ji haushi yanzu kawai a ce a katafawa sun zo gari kaza a ce ka ji haushi ko ba a ce wani sai kashe to sun kashe da gafin wuri kaza ko hakin wuri kaza kaga wani abu na karin bakin ciki kenan to kuma an kashe wani da wani aka kida waɗansu mutane na gari wanda kai ka san su kaga wani abu na nauke nan na uku kenan yace su ne ثم توجه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية حمية فيهم sannan a sakin layi na biyu sun yi fuskantar zancensa zuwa ga abin da laraba suka fi kifi a kansa su ne mace wa misalin azima ومثار wa الع- mi- misalin azima ونثار العزيمة والنحلة من نفس كل عربي كريم ألا وهو المرأة فإن الأرض تبذل أرواحها رخيصة في الزوج عنها والدفاع عن خدرها فقال إن إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين wannan ina jin musar ne ta ta mene musar ba misar ba ba ko masar ba amma ku sake duba shi cikin asiha amma dai zance na a wato tunani ya riga akan musar ne ina jin ina daga cikin kuskuren da eh yau ma na taɓa yin bayani akan sai ina daga cikin kuskuren da na yi a rubutu wanda ɗaya daga cikin malaman da suka yi mana kasha malamin mu doktor Babitar Dushe yace yace ka yana guda ka lalace ya kace ta misar yake mu da yake jami'a da samiya yanzu kuma yana Sudan wato hujja ne a lugha a hujja ne da turban su da da yake karanta nan bugu ce misar sai ce kaje Najeriya kana lafi misar da yana ce wato ba misar ba ke Mhm. Mhm. a kuskure ne kan ba haka na gaisa cikin wani littafi na balaga fa inna musaran na kai sai na ɗauko shi mai taran na kai shi ne gyara mun kuma da na koma na duba da kashi na daga haka ne har duba kamus na da haka ne kai masa duba kamus ka gani kamus kullab irin wannan na aljihu da Allah ka dinga magana akan sa ba na faɗa muku ga hujjoji ba cikin kamus ko ba ga eh na'am um, sai sai wato sai sai ya mu- ya- ya- ya- ya je zuwa ga abin da yake nan ne bigiran da suka fi jin haushi wata abin da ya shafi mata wa musar azima da abin da ya fi motsa kwazan su wan nahwa da kishi min nafsi kulli arabiyyin karim daga a- a zuciyar kowane balarabe da yake da mutunci ala wa huwa almar'a yace eh, shine lamarin mace duk balarabe wanda yake da mutunci to shi fa akan mace kuma kuma koma me zai faru ya faru Eh. ka duba ka duba motarsa da duk da irin abubuwan da yi amma wata mace guda ɗaya aka ce mata mutunci tsakanin su da ita wajen tafiyar tafiyar mai latin gaske na mutu kilomita na wani amma dai tana da nisan gaske mace ɗaya ce kawai ta ce wa mu ta sama ya haɗa rundunar yake shi da aka je aka yaƙi diri guda saboda mace guda ɗaya mace guda ɗaya kawai a yi laraba ba dama ne wani a wancan lokacin ba su da dama sai sai ne أنا وهو المرأة فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة لا ربا سن يبدا su bayar da rayuwar su rayukan su gaba ɗaya da sai satan araha fi zaudi anha wajen bayar da kariya ga mace akan ce za da ya zudu wato ya kare ko yana karewa waddifai an sidriha da tsaro dangane da al-sidr sidr dinta shine wato rumfa da ke dan su da can a lokacin ko da lokacin jahiliya mace lokacin take matashiya ana mata wata rumfa ta ita kadai ce a ciki dan ba ta cikakken tsaro sidr kenan wa baydatu sidrin la yuramu khiba'u haka mai da wancan yake faɗa kaga al-sidr wato shine rumfar ta kenan ko abin da tantinta fakal yace innahu mustabahu himaha wato sun halatta iyakoki na yamaci wan sarfu amin kuma sun tafi lami lafiya wa fil fakrati في thalitha الفقرة الثالثة أظهر الدهس والعورة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفصل قوله عن الحق وخذلانه ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعورهم بالجبن والقمر yace amma a cikin layi na uku kuwa azhara ad-dahsha wal hayra sai ya bayyana abun mamakin sa shine ad-dahsh wal hayra da ma kidme wasa da yace fa wa ajaban min jiddi haula fi batil min tamassuki adaihi bil batil wato ya bayyana matukar mamakin da yake ciki da rikicewar da yake ciki sakamakon yadda abokan adawa suke rike da barnar su wa munasaratihi kuma suke taimakawa barnar wa fashani qaumihi anil haqq da kuma yadda mutanensa suka ragwance dangane da gaskiyar da suka yi imani da ita wa khizlanihi da rashin taimakon gaskiyar al khizlan shine adamun nusra kenan thumma balagal ghaibu minhum mablagahu sannan ma fushin ma ya kai masa makura fa ayyarahum yasa har ya tsona na musu yace fa qulu halakum hina sirtum ghardan yurma fa ayyarahum bil jubni ya aibata su ta hanyar tsoro wal khawar da kuma rauni cewa ku matsorata ne kuma rauni ne da ku sai ce ne هذا مثال من أمثلة الأسلوب من أمثلة الأسلوب الخطابي نقتصر به في هذا العجالة في هذه العجاله في هذه العجالة ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع وأنواع أساليبه.
yace wannan kenan misali ne guda ɗaya daga cikin misalai na uslub al-khitabi naktafi bihi za mu takaita da shi fi hadhihi al-ujala a yar wannan muqaddima ta gaggawa al-ujala abinda aka yi shi da hanzari wa narju an nakuna qad wafiqna ila bayani asrar al-balaga ila bayani asrar al-balaga muna fatan mun samu tawfiki wajen bayanin sirrin balaga fil kalami a cikin zance wa anwa'i asalibihi da nau'uka na uslubin zance hatta ya kuna talibu khabiran bi afamin alqawl har ɗalibi nan gaba bayan yayi karatu ya zanto kwararre bi afamin alqawl dangane da fanni fanni na zance wa mawatil istimaliha da kowane wuri wani fanni ya kamata a aiwatar da shi na zance wa shara'it ta'diyatiha da sharuɗa na bayar da zancen wallahu almuwaffiq Allah shine ne gaban ka ina fata an fahimta wato kaga gaskiya wasu miji ne yana da daɗi sosai to a cikin waɗanda kuke sauraron hudu su a cikin manyan malamai na duniya wanne ne wanda kuke ganin lallai hudu su ta cika sharuɗa na hudu ba bisa ga abin da kuka karanta yau Abdulhamid Ki- Abdulhamid Kisk dawa kuma Aliyu Karani Kasubaiti Ahmad Al-Qattan eh Duwaish Ibrahim Duwaish ai ba khatib bane ba ai kawai muhabara yake ce amma ba huduwa ba ce ba a hakikanin gaskiya abdulhamid da kiskan hatibi ne na aduna a duniya hatibi ne sosai da sosai Allah ji kansa da gafara abinda kawai yake kawo hudu ba cikin hadisai da isai da mawdu'ai amma ko shakka babu hatibi ne na a zuwa gani to daga nan sai Ahmad al-Qattan to Ahmad al-Qattan mizasa akan Abdulhamid Kisk um, shi ahlus sunna ne abdulhamid kiska san ba ahlus sunna bane ba haka kai tsaye haka dai a cakuɗa ne haka amma gaskiya hudu ba ta kam tana tasiri sosai eh a ya fi shi. a ya fi shi. abdulhamid ahmad gaban ai ba maza a haɗa ba ai shi alil karani za a ni na yi mamaki ma ba ka sauraron hudu babun sosai kenan ai akwai wanda ya kamata a ce kun kawo shi har abdullahi ma na ji bai kawo shi ba yana nan a riyadu a'a ina wannan ai kaga sautin su ba na huduwa bane ba sautin su ba na huduwa bane ba akwai Abdul Wahab at-Tarairi at-Tarairi sautin na hudu ba ne sannan wato a Abdul Wahab ai ba magana ba magana ai suna cikin wanda suka motsa Somalia Saudiya ai suna cikin wanda aka maka daure wajen shekaru bakwai ba sa motsa Abdul- Abdul Wahab Tarairi ai ba magana mana sannan kuma kun manta da Ibn Humayr ibn umayr wato idan kana sauraron hudu ba da shi da sudauki wato matsalar su dai sai abu guda ɗaya ce zai zo ya hudu ba duk abin da kake bukata na larabcin hudu ba su dai sai ya hada rukunin sa ko me kake bukata ya hada rukunin sa matsalar da shi ne ya zai ta ɗaure gwamnati ke ya ta ba ba su iyaka ko ba haka ba ya ta kare waɗansu ababen da bai kamata a kare su ba sun fi karfin a kare su to wannan misdaqiya ne akwai adamul misdaqiya gaskiya a cikin hudu sa tsakani da Allah amma uslubul larabci lafiyayye wanda ba za ka ji gargada ba yana da shi ibnu humayr kuma a natsa ne hudubar sannan zaka ji hudubar idan ka lura da ita irin yadda su jahil suke maganan rukunin abin nan hudubar ta samu jumloli wanda ba masu tsawo da yawa ba haka ana jajjefa su haka ana jajjefa su da kuma wannan usulun zaka ga yi istifham ya kawo labari a ta'ajjub haka yana da abin da yana da cika hudubar sa duk abin da ake bukata sannan ga nusus ka san duk bayan waɗannan ababen abinda waɗannan mutane musu faɗa ba idan hudu ba ta addini ce ba ta siyasa ba tana bukatar nusus nusus ayoyi da hadisi lalle mai hudu ba ya kosar da ita da ayoyi da hadisi to amma kuma kan yawanci waɗansu hudu bar yan saudiya su kuma ayoyin da hadisan suka yi yawa kawai sai zanto shi ba zancen sa wa qawluhu ta'ala wa qawluhu shi ba mu ji komai nashi ba wa qawluhu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wa qala alaihi salatu to ba wuta ka farka ba amma ka kawo zance ka gina kaga da'awa ce kai sannan suka ne sai ka bisa da dalili ka yi da'awa ka bisa da dalili ka yi da'awa ka bisa da dalili sauransu ma'ana gaskiya nassoshi suna da tasiri a cikin hudu ba nassi na ayar alkur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wajen nassi na aya to a nan gurin khatibi dole ya zanto ko da bai iya qur'ani gaba ɗaya ba ya lafazin da zai karanta kan kutuba ya tsaya ya karanta shi sosai ta yadda idan ya ba zai masa gargada ba haka idan hadisi ne kuma ya tashi mai kyau da mara kyau ya abin da da sauransu to wannan dai yana daga cikin abubuwan da ake bukata a kutuba kila na yi ta faɗin wannan saboda galibin ku ɗaliban ilimi ne wani zai faɗi ba wata rana ko wani ma yana cikin yi to abin da daidai abin nan da sauransu amma hakikalin gaskiya abdulhamid kish kwararre ne zan hudu ba ahmad al-qattan abdul wahab at-turairi salih ibn humayt amma su kan shi a sudaisi sannan kuma shuraim ma shuraim ma yana da hudu mai kyau sosai yanzu zan fara hudu sa to haka ne amma dai waɗannan ne da muka lissafa a gaskiya sun abin nan sosai da sosai na'am eh ne to ban san shi gaskiya ba ka ce ai yayi bayanin cewa uslub adabi dama fagensa shine a shi'ir daga nan sai an nasar al'usulun sulfafi kuma dama ai gaba ɗaya magana ce mansur ba wai kuwa ka ce ba akwai waɗanda suke ganin daga cikin sharuɗan hudu ba bayan mutum ya yi da'awar cewa a yi kaza ya kawo aya da suke goyon bayan abin ya kawo hadisi ya kawo asar to kuma ya kawo wani baiti da ke da hikima ya goya abin baya to sai ga ta an sami ihtimal a cikin zancensa amma ba sharaɗi bane ba sharaɗi bane galibi sun fi tarkizi akan cewa hutuba diniya kamar hutuba ta idi da ta juma'a nusus na shari'a sune babban abin da ake bin ka bashi a ciki ta yadda dole kai amma ba lalle bane sai ka kawo bai iri in ka ga dama ka kawo in ka ga dama ka kawo amma kawo sau lokaci na tasiri musamman kar mutum ya yawaita shi amma in an samu wata munasaba ka jefa shi sai ga an samu insijami sauransu to amma idan mutum zai kutuba wadda ba ta addini ba tunda akwai kutubobi daban-daban za a tura ka kutuban neman aure a wannan ba ta addini ba ce ba duk wanda ya tura ka neman aure to kanan gurin ana buƙatar su a can da ba kuma ake zaɓa ba kawai don shi kanin uba ne ko wan uba ne kawai a ce shi kenan da tije sun su sai wanda iya bayani sai wanda iya bayani yadda dai zai bayanin ɗansa da ya zo wakilta cikin uslubi mai kyau ya gamsar da iyaye cewa fa ba su da sarki a duniya da ya fi wannan da sun kila in lokacin da aka ba ku rana ta ku zo a ganku ana ta karzo daidai a sai da aka yi wannan magana sai ta tasiri sai ga an rufe wani saboda kai to shine amfanin ka tura wanda ya iya bayani wajen bayanin wajen idan an je nono maka aure sura ta haka suke yi laraba lokacin da Abu Talib yaje batun neman auren Khadija a madadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya game da surkan ai bayanin da ya musu ba kankani bane ba yace tsani sananne a wajen ku a tsakiyar Qurayshawa ba a gefe yake ba wajen dangantaka kyakkyawan mutum gwani wajen iya magana ga gaskiya ga riƙon amana in dai a cikin Qurayshawa ne ba muku alfahari ba ban ce ba za a samu irinsa ba amma zai wahala a samu kaga wata magana da hikima muna muna taya wanda ta same shi farin ciki wanda ta rasa shi ko muna taya ta kai so maganganun masu abu ya danganci da al'adar mutane yanzu kila idan kai kai wannan sai wani ce wannan wani abu ne haka amma akwai maganganun da zaka yi wanda suke masu sauƙin lamari dandanin sai ka tayar da wata komada musamman in an yi rashin sa'a cewa mutum biyu ne suke neman auren ba a riga aka tantance dai ba ana son a ji kowa to a nan gurin ne wakilin ka in abin nan ne zai maka abin da sauransu kwana kwanan na akwai wani wakilci da aka tura mu je mu bayanin aure na wani dan uwa to waɗanda muka tafi da su duk da tije ne da mu tuka su a mota muka je to hakikanin gaskiya da aka zo sun ba su daidai ma irin na Hausawa tun da sun ma haife mu cewa su yi bayani to da na ga yadda suka fara magana na tabbatar kila ba za mu ci nasara ba sai ne dabara kawai na karɓi maganar ne bayani ne bayani ne bayani duk gaba ɗaya yanzu suka wayo kawai suna ce a to ai shi kenan ai Allah sanya ni da kada ka zaka kace na ka tura ni ne an yi kenan wallahi na ma ba a bayar sama da wata biyu kwana arba'in aka ce nan da kwana arba'in a zuwa yau da zai shi kenan magana ta riga ta gare da ko ana lakin lakin ne zai da sauransu to akwai hudu ba irin wannan ita ma laraba suna kiranta suna kutuba lokacin da kake bayanin wanda ka je za ka bayar da shi aure na za ka nema masa aure sannan akwai kutuba siyasiya kamar kamfen na neman zaɓe laraba sukan yi haka idan shugaba na neman goyon bayan mutanen wani gari an tura shi ba sa san shi to wani daɗin baki zai ciwo kansu hajjaji bin yusuf saka sai ai abu guda biyu ya haɗa ga shi da kaifi wajen baki sannan ga shi da ƙarfi wajen mulki da haka ya rike iraki daidai lokacin da aka kashe iraki duk wanda ya je sai an je fa saboda haka lokacin da aka tura shi dama ga shi mutum ne ta fuskar halitta bakin fata fa balarabe ne amma launin su baki sanan ga shi halittar sa dai kam ana bayanin ta yadda take baya daga cikin mutanen da Allah bai wa kyakkyawan halitta ko ma kurjini ne suka gaba saboda haka yana zuwa ma da aka ce ai shine sabon gwamnati da aka kawo musu ya haka akan wanda ne kalle yanzu da habu kawai na kallon sa ya dan yi rawanin sa haka kamar wani ba kawai an turo shi dawa sai kawai suna ihu adda jifa ita za ku gane kuskuren ku inda kawai rawar ai dan duniya ne a jami'in yusuf la ilaha illallah Allah dan duniya ne ai da yi hudu ba guda ɗaya din nan kuma ya sauko daga na dan aika da waɗansu lahira tukuna sai da yi sauko yi hudu ba kwakwala guda ɗaya kuma ya sauko ya zartar da ita aikaci sai fa gari kowa ya shiru kowa sai yake to yana da hudu waɗanda suke masu ƙwari masu ƙwari masu ƙwarin gaske shi ma ya haɗu da inda suke kuma a zamanin sa wanda duk jara'arsa kuma cikin malaman salaf akwai wanda suke masa jara'a a gaban sa za su je har gaban su faɗa masa magana wannan wato mutum zai gane kimar salaf idan ya ga cewa yadda suke zamani da irin wannan sarakunan masu tauri wani malami yake cewa mun je gaban Hajjaj bin Yusuf da wane na manta abin da sa yace magana da yake faɗa masa yace ni dai tattare riga ta nake kar jini fansa babu kawai na tabbatar sai an kashe yace amma Allah sai Hajjaj bin Yusuf ya lakwat a gaban shi yake daga nan gurin na gane cewa tsoron Allah da gaskiyarka a cikin zuciya lokacin da kake magana yana da tasiri wajen maganar ka ba sai daɗi ba kuma amma dole kyale ka to wannan an samu masu kauri a da sosai da sosai cikin sauran wa alaikum salam wato kenan darasi na gaba kai tsaye za mu shiga littafin ko za mu shiga tasbihi wanda insha Allah ta'ala balaga ba ta da wahala tana da sauki sosai da sosai ba zai ba mu wahala ba sosai kuma za mu tafi tafiyar da bai yi gudu da yawa ba amma kuma ba sanda ba abin da za mu yi tarkibi a kai kawai abin da aka yi unwani musamman ake nufi da shi da misalan da ke ciki da kuma yan tamari waɗansu mu yi waɗansu mu ketare amma dai za mu rika yin su don su ba su zauna da abu na'am me kace a da lokacin akwai ci gaba a nan jami'ar bayero ai akwai abubuwa da suke sosai musamman ismin lokacin arabiya akwai abubuwa da suke su profesa awal abubakar su profesa na yaji soyayya allah ya kansa da akwai abubuwa da suke yanzu abubuwan sun rauni ne ko ba a san me dalili ba da da hatta nan ne da akwai an shiga da za gani masu rai sosai na motsa larabci din da kuma abubuwa da sauransu amma yanzu sun yi rauni da yawa gaskiya sun yi rauni amma muna fatan a samu waɗanda za su samar da wannan kamar a samar da jam'iyyatul lugatul arabiyya na ga da waɗansu tsofaffin ɗalibai da muka yi karatu je ci ci gwada sun kafa wata jam'iyyatul lugatul arabiyya har sun bani wani rubutu da suka yi to kuma sun ko ko abin da ba su ba suna yi eh bai karfi wani sosai yana abin da zai karfi idan suka nemo tsofaffin ɗaliban da sun fito kuma har yanzu suna fagen ilimi tsofaffin ɗalibai na GATC din wanda har yanzu suna fagen ilimi don wanda kawai ya gama GATC shekara ashirin amma kuma ya zama ta gida haka da Allah rasu ma ya manta to amma wanda har yanzu yana fagen ilimi to in za a iya karuwa da su sosai da sosai yana daga cikin ababen da muka fara nazari da waɗansu yan uwa cewa ya kamata kila a samar da waɗansu abubuwa da za su ƙara wa da'awar da take zuwa yanzu tasiri a fagen ilimi din da kuma harshen larabci mu ya wannan din ya shigo jam'iyyatul lughal arabiyya ko wani abu makamancin haka wanda zai taimaka wajen ƙara fito da harshen larabci sosai da sosai amma yana da kyau yana da kyau sosai da sosai kuma ko kanku kun sani idan mutum ya iya larabci ba abin da yake shi daɗi ba abin da yake shi daɗi musamman alaka shi da alqur'ani ba ya ba karama bane kaji kana karanta qur'ani kana fahimtar abin da kake karanta ai na daɗi daɗi ba na ba so ba ba na wasa ba Allah ya taimaka mana na'am da zai shi kenan ko Mm. to ai su waɗannan ababai da kawo fa ya kawo su ne a matsayin mukaddima ba wai dan sun shafi darasin balaga ba cewa suna amma da ya baka su to kai kuma ka samu wayewa a kansu wato kamar sai da ya faɗa don wani abubuwan da ya faɗa suna da alaka da balaga suna da alaka da adab ko ba haka ba to adab da balaga suna dan tafiya haka tare da juna lokaci amma idan ka lura balaga ita tana da ka'idoji ka'idoji ga tasbihi ga isti'ara ga wane ne da wadannan zaka ji tasbihi shine kaza ai maka ta'arifin sa amma adab ta kuma ma tunda ina ka fara rigima ta'arifin adab din ma da su ittifaki akai ba kaga ai tun alwala su shi ne suka ce shi adab malaka ce ba waɗansu ka'idoji ne za su yi maka bamɗin adab ba yawan karatun ka ne kawai yawan karatu yawan rubutu karatu rubutu dan a haka adabi ke tafiya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinka zuwa ga wani malamin ka da harshen larabci ya baka ansa ka gani da sauransu to wannan shine abinda mutum ke kwarewa da adab da shi yawan karanta karanta da yawan rubuce rubuce amma ba wai ka'idojin ne za a baka kai ta haddacewa kamar ka'idojin nahawu ka'idojin sarfu ka'idojin balaga ba cikin adab ba za ka ta ganin wannan ba kaga karatu ne shi kawai za ka ta kanka wannan abin da ya baka kaga ya baka mabudi ne sai ka ji ya zuga zuciyarka zuwa ga zuwa kai karatu shi yasa ai yi maka bayanin cewa abin da yake da dauri shine karatu kawai to wannan yana da abin nan sai kuma tattaunawa tattaunawa ga wanda sun yi karatu ka yi karatu na yi karatu muna da wani dandali na tattaunawa za a yi ta kawo kazaya adabiya ana tattaunawa akan su wanda ya kawo labarin nashi wanda ya kawo labarin nashi wanda ya kawo nazariya wancan ya rufe wancan ya kawo zance wannan ya intika da ya ce ba haka bane wannan ya rufe irin yadda aka yi ta yi tsakanin su wato abbas mahmud al-assad da su mustafa sadiq rafi'i wannan ya kawo wannan ya rufe wannan ya kawo wannan ya rufe su mahmud shakir kuma ahmad mahmud shakir su mahmud shakir su kuma suna daga gefe suna alƙalanci ce wannan yayi wancan bai ba wancan yayi wancan bai ba su sayyid kutub su kuma suna ta kalidanci yana jin malamin sa abbas mahmud al-assad haka dai zaka yi ta jama'a to tattaunawa din nan tana da tasiri wato yanzu akwai wani dandali na adab kenan wannan din nan gaba gwargwadon yadda muka ga jurewar mu akan darasin da ci gaban da zamu samu gwargwadon yadda zamu iya kawo wannan sai musamman idan dan ka san sha'awa ce adab sha'awa ce kawai kaga ni ba adab na karanta ba ba adab na karanta ba tunda kullum fi qur'ani gaba daya abin da ya shafi qur'ani ne tafsirin qira'at tafsirin qira'at shine abin da yake cikin duk abin da ne a duniya amma sha'awa ce kawai ta sani na ganin su gajen yasin daga arabiya na hadar ɗalibai da sauran kuma ɗalibai waɗanda suke suna da ƙwarewa a cikin harshen larabci muka zama abokanan juna shi kenan kawai to wannan shi ne ya kawo wannan malaka din amma inda za a samu ɗaliban da larabci suka karanta sosai da sosai zai fi sauransu akwai wanda ba su karanta larabci ba a matsayin fanni amma kuma suna da sha'awa akan su sosai da sosai kaga yanzu Muhammad Sani ba wai larabci karanta ba a matsayin fanni tunda hadisi yake ce da sauransu amma na da ta'awa mai yawan gaske a bangaren larabci kuma musamman a bangaren waka waƙoƙinsa kawai da aka tara su yanzu na jin za su kusa banki dubu waɗanda ya a lokuta daban-daban akan waɗansu kabaya kan da sauransu kan waɗansu ababai da yi risa da yi na mariga ya shaƙa kwakwa mahmudu gumi da na bilbaz na mutuwan albani duk ya musu risa da da rasuwar dan wa abba tijani lokacin muna tare da shi a madina duk ya musu risa waɗansu duk da su da yawa da sauransu haka ibrahim jalo yana da waƙoƙi masu yawan gaske shi ma da zaka koma masu abin su suna da malaka ta waka to wani kuma yana da malaka ta rubutu haka da mutane suke to irin wannan sha'awa ce da yawa za ka ga wani yana da sha'awa wani kusan baya da sha'awa shi dai in ya karanta kalli ta shari'a yana nan tsakanin usulul fiqh da fiqh wannan yana da kyau da ya kamata bai kamata a ce mun ne wannan marasa ba yana nan zai kai amma ba ya da sha'awa game da adab in kuna tattauna da game da shi da adab ba ya da sha'awa ko ta muskana zarar ta da malamin malam Abdulrahman ma ba ya da idan muna adab sai ta cewa ba lada ko na hawa kuma ta dawa ce ba lada eh ba kai ba sha'awa ce idan mutum yana da sha'awa ce kenan idan sha'awar kuma idan ka fada da ta sai da ta fada lokacin da zai yi masters a Sudan da na je na tsaya Islamic studies sai na zauna na yi course of na shekara daya ban zo Najeriya ba shekara daya tur sannan in shekara daya ta bahasi sai wani ce ai idan zaka je kismin da musul arabiya inda za su dauke ka zaka yi masters ne ta hanyar research kawai an na yi wata uku ko wani abu makamancin haka sai je bangaren lugar larabci da je sai kawai ana zan yi masters sauransu sai shi rajistara ya ce a to ai ba shi ta karanta ba a abin nan kankana sai amma na yi na hau na ɗauko jaraba ta kan hau duk da na taɓa yi aka haɗa da wani profesa a sanin sabaɗin najeriya ne muhammad bello iyayensa yan nan najeriya ne amma a sudan ya sake girmar sauransu ya karanta a manyan jami'o'in duniya jami'ar islamiyya a madina a kuwait ne a abin nan ne hujja ne yanzu da aka ce profesa muhammad bello a balaga a sudan to sai dai kuma a yi baya an yi su da rasulman ta sai dai kuma a dawo baya inda a balagar can ne muke da sai ce yanzu yana nema na sai muka je yanzu ya haɗa da shugaban da muka zauna aka kawo shayi ana ta hira ana ta tattauna maganganu a ce ban sani ba jarabawa suke yi wannan hirar jarabawa ce a taɓo wannan magana a taɓo wannan labari a taɓo wannan kadaya ta adab wannan kadaya ta balaga alaƙar kaza da kaza a wani yayi wallafa akan kaza a rubutu wani wani yayi kaza wani yayi haka da duk haka yafi ne sun gobe wajen shekara 30 mutum yana karantarwa yanzu ba su sama da haka yana rubuce rubuce sai da mun gama sai ce mu je ofis ɗin sami kan sai ya fito kawai sai ba ni takarda yace ka samu casa'in da bakwai cikin ɗari ka faɗo yace je da kai musu ka ce musu in dai mu ne anan ake neman amincewar mu zaka iya rubutu akan balaga shi kenan kawai ina rubuta proposal ɗina kuma sai na ɗauki balaga amma ta ɓangaren hadisin annabi na ne da uslubi uslubi tasbihu fil hadith nabawi min khilal sahihain dirasa balagiyya tahliliyya shi kenan sai na zaɓi hadisai guda ɗari da saba'in da uku ne na ware waɗansu wanda suka fi alaƙa da attasbi ne musu darasa balagiya shi kenan to kaga sha'awa ce in ba haka ba balaga ba fanni na bane ba shi kenan kuma ne na kammala suke suke ne in tsaya yi sun biya bangaren balaga na ce a to kuma wannan duniya yakan na gama dole kuma qur'ani zan koma tsantsa ba zan kare in kuma in dai in dai zan yi karatu na takardar shaida kuma in karanta wani abu ko in yi rubutu in rubuta wani abu in dai ba qur'ani ba kuma shikenan wannan kai kai a matsayin sha'awa kuma zai taimaka a wancan amma dai a hakikanin gaskiya afdalul kalami kalamullahi ta'ala Allah ya taimaka mana sai lokaci da gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk